الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف على الموثقين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يضيع أجر المحسنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله بادروا بالأعمال قبل فوات الأوان وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة الصدقات والمواساة فالعاقل من يسابق في ميدان الخيرات بما يقدمه من الصلة والإحسان لإخوانه الفقراء الذين أرغمتهم البؤس وأوجعتهم الشدة وأهانهم الفقر وأذلتهم الحاجة والله أعلم بما يقاسونه من جوع وفاقة وعسر ومسكنة والحال أنهم إخواننا في الدين والنسب وقرابة لنا في الدار والسكن قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير إخوة الإيمان إن التآطف والتراحم بين المسلمين قاعدة من قواعد الإسلام التي يحصل بها الترابط والمحبة بينهم ولا شك أن مواساة الإخوان من, من أسباب تأليف القلوب وإزالة الشحناء وهي رابطة قوية تربط بين المسلمين ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسد جسده بالسهر والحمى متفق عليه وأثنى سبحانه وتعالى على المتصدقين ووصفهم بصفات الكرامة وعلامات السعادة وسماهم المتقين وسماهم المفلحين وسماهم المحسنين وأمن سبحانه وتعالى المنفقين من خزي الدنيا والآخرة وعذابهما كما قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم أيها المسلمون النفوس تعشق المال وتحبه كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما لكن إذا جاهد العبد نفسه وقهر هواه وتصدق امتثالا لأمر ربه كان هذا دليلا وحجة على صدق إيمانه لأن الصدقة أخذت من الصدق لأنها تدل على صدق عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى إخوة الإسلام فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وحث عليها وذكر ثمراتها وآثارها الطيبة على العبد في الدين والدنيا والآخرة ومن هذه الآثار قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله, لا وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه ويقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكعة أو بصلة أو كذا رواه أحمد وفيما رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقاته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه فيا معشر المسلمين اعلموا أنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فأنفقوا أيها المسلمون فأنفقوا على الفقراء والأقرباء من كسبكم الطيب ليكفر الله بذلك ذنوبكم ويصرفكم عن النار قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار راه الترمذي وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه ولا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه واتقوا النار ولو بشق تمرة وفي رواية من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل متفق عليه والصدقة دواء يداوى به المرضى كما قال عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة رواه الطبراني وأبو داود ويترتب على الصدقة مواقف إيمانية من طهر للنفس والقرب من الله وجلب محبته سبحانه وغيرها كما تثمر محبة الناس وتحفظ الإنسان في ماله وبدنه ويخلف الله على المنفقين قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne yake saka wa masu ba da sadaka kuma shi ne yake mayar ma waɗanda suka ciyar da dukiyarsu fi sabilin lagi ina gode ma Allah akan ni'imominsa da falalolinsa ina kuma shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma baya tozarta ladan masu kyautatawa ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne kuma amintaccen Allah ne Allah ka ƙara tsira da aminci gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har ya zuwa tashin alƙiyama wannan juma'a ta mu yau wani ashirin da tara ga watan almuharram hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 gida miladiya yau goma sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin wannan kwakwa za ta jawo hankali ne akan yawaita sadaka da ciyar da dukiya fi sabilin lahi da kyauta da kuma sadar da yan uwa cikin abin da allah ya azurta kai bawa na dukiya da kuma falalansa mun sani cewa sati biyu da suka gabata mun gabatar da kutuba wacce ta tsoratar a kan yin roƙo da yin bara da ɗaga kai a cikin dukiyoyin mutane to a ƙa'ida ta shari'ar musulunci idan ta haramta wani abu to za ta zo da mafi kyau fiye da wannan abin da ta haramta idan Allah ya haramta riba sai ya halasta riba a cikin kasuwanci idan ya halasta ya haramta zina sai ya halasta yin aure idan ya haramta cin alade da kare da jaki sai ya halasta cin akuya da shanu da raƙuma da sauransu to haka ka'ida ta addini ka'ida ita ce idan an kau da mummuna to a zo da kyakkyawa yayin da muka yi ba muka tsoratar da nasosan alkur'ani da na halifi a kan roƙo da barace-barace a daidai lokacin da yake kila waɗansu talakawa ne wannan ne suka mai da shi tada suke cin abinci da shi duk da kasancewa suna cin abincin ba ta hanyar halal ba ne to tun da an hana wannan kuma wani yana nan yanzu imanin shi da allah da kwaɗayin shi zuwa ga kyakkyawan sakamako a wurin Allah ya sa ya kayi to ya kuma wajaba a wannan lokacin a jawo hankalin al'ummar musulmi akan yawaita sadaka da yawaita kyauta da kula da makusanta da kula da makwabta da kula da marasa shi sai ya kasance kowanne an bashi hakkinsa an kawo da ɓanna an kuma zo da gaskiya wannan ya sanya wannan kutuba za ta yi magana ne akan ciyar da dukiya fi sabilillahi da taimako tsakankanin al'umma da ba da sadakoki da kuma kyaututtuka hutubar tana cewa ya kuma bayan Allah mu tsoraci Allah mai gaggawa zuwa aikata aikace aikace na alkhairi tun kafin lokaci ya koyi tun kafin mutuwa ta rasu ɗaya daga cikinmu musadar da abin da ke tsakankaninmu da mahalicinmu na umarni da ya yi akan kyautatawa ta hanyar sadakoki da kuma sadar da 'yan uwanka da taimaka musu da tallafa musu cikin dukiyar da Allah ya baka duk mai hankali yana rige-rige a bigire irin na alkhairi yana kaddamar da abubuwa na kyautatawa da sadar da zumunci ga 'yan uwan shi talakawa wanda halin ni iyasu ya turmusa hancinsu a ƙasa wanda tsanani ya ɗanɗana musu kuɗa wanda talauci ya tozarta su wanda bukatuwa na yau da kullum ya mai da su kamar kaskantattu Allah kaɗai ya san irin abin da suke ɗanɗanawa na yunwa abin da suke ɗanɗanawa na talauci na tsanani na halin niyarsu alhalin a daidai wannan lokacin kuma waɗannan talakawan waɗanda suke cikin kunci da wahala 'yan uwanmu ne a cikin addini mazumuntanmu ne waɗansu daga cikinsu makwabtanmu ne mun haɗa garo da katanga da su mun haɗa wuraren zama da su mafi ƙaranci dai muna zauna a unguwa ɗaya muna zauna a gari ɗaya da su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah ku yi imani da ku yi imani da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar da dukiyanku wannan dukiyar da Allah ya naɗa ku ku zama masu kula da ita wannan ayar sai tana nuni akan dukiyar da ke hannun kama ba ta ba ce dukiyar nan ta Allah ce sai dai ya zaɓe ka kai ka kula da ita miliyan biyu ne Allah ya baka miliyan biyar dubu ɗari dubu hamsin ne to duk dai asali Allah shine mai gaja sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu dukiyar duka ta Allah ce to amma yanzu ya naɗa ka ka zama wakili a kanta to sai Allah ce wannan dukiyar da na naɗa ka ka zama wakili a kanta to ka ciyar ka taimaka ma marasa shi ka ciyar da miskinai da fakirai ka ba su sadaka kar ka jira sai sun zo sun roƙa matakan dai Allah subhanahu wataala ya yalwata maka to kai ma kai bakin kokarin ka abinda Allah subhanahu wataala ya hore maka kai ma ka ba ƴan uwanka ka ciyar da su fi sabilillah sai Allah ce fallabi na amanu minku waɗannan waɗanda suka yi imani daga cikin wa an faku suka ciyar da dukiyarsu fi sabilin lahi lahum ajrun kabe suna da lada mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to ya ƴan uwa kafin mu tafi da nisa tun a daidai wannan gaba ya kamata a ce mu yi ishara duk inda ka ji an kwaɗaitar an zabarar akan ciyar da dukiya fi sabilin lahi ko an kwaɗaitar an zabarar akan yin sadaka to mutum na farko da zai shiga cikin wannan shine wanda ya fi kusa da kai a babin jini ko kuma a babin zamantakewa idan abadin jini ne a faɗin duniya babu wanda ke kusa da kai kamar iyayenka abadin zamantakewa babu wanda ke kusa da mutum kamar iyalansa matansa da 'ya'yansa da haka su ne suke zuwa a lamba ta ɗaya idan duk inda ka ji an yi magana a kan ciyarwa to su ne a lamba ta farko in ka tsama kai kankaran kanka don haka wanda allah ya ba shi kaɗan da ba zai iya ciye rara ba to ya wajaba ya yi ma iyalinsa ya kyautata musu ya gusar musu da yunwa ya gusar musu da talauci kada ya basu cikin halin kakani kai kar ya ba su naira hamsin kudin cefane yau ina jin wata tana bayanin cewa naira hamsin mijinta ke bata shine za ta sai icce ta sai man gyada ta sai wane ne ta sai wane ne hakan yasa ta kasa daurewa ta je ta raba aurenta da mijinta to ya wajaba akan kowane musulmi idan ana maganin ciyarwa to ya sani cewa iyalansa da iyayensa su ne masu matsayi lamba ta farko to daga nan ku ata zalqurba haqqahu wal miskina wa ibn sabi sai kuma a ji ainihin makusanta na zumunci na jini idan kana da waɗanda kuke ‘yan uwanka na jini ƙila ma ɗakin gidanku ɗaya ƙila kuna makwabtaka to su suka fi haƙƙi sannan sauran talakawa da sauran miskinai hakanan ma malamai suna da haƙi a cikin dukiyanka kamar yadda mun kawo aya wancan satin da ya gabata waɗanda suka tabaibaye kansu domin ganin suna taimakon addini suna taimakon al'umma suna karantar da su suna haskaka musu suna sanya al'umma akan tafarki madaidaici to a taimaka musu hakanan sauran fakirai to da duk inda ka ji an yi magana akan ciyar da dukiya kar ka je nesa ka riƙa kallon to yanzu ni ne na fi cancanta a bani a'a iyalanka su suka fi cancanta ka ba su kowane mutum gwargwadon iya matsayin da yake da shi da irin falalan da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi da haka ya ƴan uwa mu sani cewa fa tarerayen ƴan uwa da tausaya musu tsakankanin musulmi musulunci ya sanya wannan wata ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idojin da ke jawo soyayya ya haɗa kan al'umma ya gusar da dukkan kiyayya da gaba da ke tsakanin al'ummar musulmi shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya misalta yadda musulmi suke ya ce misalin su wurin kaunan junan su da soyayya da taimakon juna to kamar misali gangan jiki guda ɗaya ne duk inda wani gaba wata gaba daga cikin gaba ta koka to duk gababban jikin mutum sai su ma sun koka idan mutum na fama da ciwon kai sai kaga ido na zubar da hawaye sai kaga kafa ya kasa takawa sai kaga baki ya ce ban da bukatuwan abinci ciki in ya ci abincin masu ya amayar da shi bi ma'ana wai suna taimakon ɗayan gaban kai ne ke ciwo amma duk sauran gaban sai sun ba dan uwansu goyon baya haka ne inda ka yi tuntuɓe a yatsan kafa sai kai ya rika sarawa sai baki ya kasa magana sai ido ya ce ba zan yi bacci ba sai ciki ya ce ba zan ɗauki abinci ba sai hannu ya ce ba zan miƙa ba kafan ta ce ba za ta taka ba wai suna goyon bayan 'yan uwansu to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya misalta al'umman musulmi cewa soyayyen mu haka muke duk inda wani ya ji ba daɗi to a taru gabaki ɗaya a ji ba daɗi duk inda wani ya dara to gabaki ɗaya mu taru mu dara shi yasa Allah subhanahu wataala a ayoyi mabambanta ya yabi masu sadaka fi sabilillah ya sifanta su da sifofi na karama ya sifanta su da alamomi na cin nasara a duniya da lahira a waɗansu ayoyin ya sufanta masu ciyar da dukiyarsu fi sabilillah da su ne almuttaqina kamar yadda yazo a cikin farkon bakara zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun a wata ayin ya sufanta su cewa su ne muflihina masu cin nasara a duniya da lahira wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah subhanahu wa ta'ala a wani gurin ya sifanta su cewa su ne al-muhsinin ya ce wa an fiko fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin shi da dukiya fi sabilillahi yana da waɗannan matsayin sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ba da aminci ya ba da kwantar da hankali ga duk mai ciyar da dukiyar shi fi sabilillahi Allah ya amintar da shi daga kaskancin duniya da na lahira ya kuma amintar da shi daga azaban gidan duniya da na lahira kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar waɗannan waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi suna ciyarwa da daddare suna ciyarwa da rana duk lokacin da ya kama su ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi su taimaka ma addini ko su taimaka ma marasa shi su taimaki ‘yan uwansu su ciyar da iyalansu ko da rana ne ko da daddare sirran wa'alaniyatan ko a sarari ko a koye Allah ce falahum ajruhum inda rabbihim wannan ladan su ya tabbata a gurin mahalicin su Allah wala khawfun alaihim ba su da wani tsoro domin fuskantar gidan lahira wallahu yahzanun ba su da bakin ciki abin da za su bari a bayan zuri'a da 'ya'ya Allah ba zai kunyata su ba Allah ba zai tozarta su ba babu shakka ya ƴan uwa musulmi an gina zuciya akan san dukiya tana kaunan dukiya kamar yadda Qur'ani ya tabbata wa tuhibbuna al-mala hubban jamman kuna san dukiya so mai yawa so mai tsanani eh an san da haka amma duk wanda ya yaki zuciyarsa ya rinjayi san ransa ya bada sadaka ya taimaki dan uwansa musulmi yana mai kwatanta umarnin Allah subhanahu wataala yana mai kwaɗayin gagarumar lada da falala da ke wurin Allah to lallai wannan yana nuni akan yana da imani domin ita kanta kalmar as-sadaqa an ta mutu ne daga as-sidqu as-sidqu ma'anarta shine gaskiya wato as-sadaqa wanda gaskiyan biyayyen da yake ma Allah ya bayyana duk wanda kaga ya iya cire dukiyarsa ya ba da sadaka ya ciyar da iyalinsa ya ba su haƙi gwargwado ya ciyar da dukiyarsa ya taimaki 'yan uwansa ya taimaki makwabtansa ya taimaki talakawa waɗanda ba su da shi to wannan alama ce ƙarara da take nuni akan cewa lallai wannan mutum ya san Allah kuma yana kyakkyawan kwaɗayin lada a wurin Allah kuma wannan mutum ya ba da bautan da ya dace ga Allah da haka ya 'yan uwana musulmi mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaita ya zaburar ta hanyar yin sadaka da yin sadaka ya ambaci irin amfaninta da irin gurabanta masu kyau da bawa zai game da shi a cikin rayuwarsa ta duniya wato yadda zai gyara mishi alaƙoƙi zai kuma taimake shi a cikin addini ta yadda zai samu gagarumar lada zai kuma taimake shi a lahira ta yadda Allah subhanahu wataala zai tsamar da shi daga azaba daga cikin waɗannan gurabe da hadisai da suka zo akwai yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tasaddaqa bi idil tamratin duk wanda ya sadaka da gwargwadon dabino gwargwadon dabino kenan ka ce kamar naira biyar ko naira goma ana iya samun dabino na naira biyar ana iya samun dabino na naira goma to wanda ya bada sadaka gwargwadon abin da yake dabino daga abin da ya tsururuta na halal ba na haramun ba na halal kuma alhalin dama can ya ce wala ya ƙabar Allah illa tsayi alhalin dama can Allah baya karɓan wani aiki sai mai tsarki to wa inna Allah ya taƙabbalu habibi idan bawa ya ba da sadaka to kafin ta faɗa hannun wanda ka ba ɗin sai ta isa zuwa ga hannun Allah subhanahu wataala kamar yanzu zuwa cikin wani hadisi thumma yurabbiha li sahibiha Allah zai ci gaba da rinan wannan sadaka ga wanda ya bada ita kama yurabbi ahadukum quluwahu kamar yadda ɗaya daga cikin ku ke renon ɗan ƙaramin dokinsa wanda kana ba shi abinci kana renon shi ka ba shi ruwa ka ba shi dusa ka ba shi dawa kana fatan ya girma to haka nan Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da renon wannan abin da ka bada na sadaka komin ƙanƙantansa har sai girman shi ya kai kamar girman dutsen uhud ko dutse kawai a sake ka ɗauki dutse mafi girma a duniya to Allah zai ci gaba da renon sadakan har sai girmansa ya kai kamar ka ce dutsen uhudu ne ko wani dutse mafi girma a duniya ka bada wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi a wani hadisin wanda al-imam ahmad bin hanbal ya rawaito manzon Allah ya ce yana cewa kullu mar'in fi dhilli sadaqatihi kowane mutum ranar tashin alkiyama in an tashi alkiyama an sassauto da rana tsakankaninta da bayan Allah mil daya mil ko dai na tanzun tozali ko kuma mil ɗaya da muka sani na tafiya to Allah subhanahu ta'ala zai sanya zafi da tsanani da tashin hankali ga bayi to a wannan rana manzon Allah ce kowane mutum inuwansa za ta zo ce mata ce masa abin nan ce masa inuwa sadakarsa ita ce za ta zo ce maka inuwa da haka wanda ya bada sadakoki da yawa a duniya zai samu inuwa mai kauri zai samu inuwa mai faɗi wanda kuma bai sadakoki da yawa a duniya ba hakanin shi ma zai samu kansa cikin inuwa kaɗan wanda kuma bai ba da sadaka to kaga gobe kiyama yana cikin tashin hankalin zafin rana da zai faru a gidan tashin alkiyama haka nan mutum zai zauna cikin wannan inuwa har sai an yi hukunci tsakankanin bayi daga nan kuma sai ya wuce aljanna to ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisin abul khair ɗaya daga cikin ɗalibansa yake cewa yazid kenan yake cewa tunda wannan malami namu ya ji wannan hadisi babu ranar da za a wayi gari a duniya da ya sadaka ba ya ce in ma ya rasa abin da zai sadaka da shi walau ka aka atan au basla ko alkaki wannan sai ya ɗan samu ko ɗan gyaɗa sai ya sai wannan gyaɗa na naira goma gwangwani ɗaya ko biyu ya ɗan samu ya raba sadaka fi sabilillahi ko yar albasa wannan sai ya je gurin mai kayan miya in ita yake da shi a gida zai fito da ita ya ce da Allah ga wannan ayanka a sa ma yara a cikin abinci bai dai taɓa samun wani yini ya zo ya wuce ya face sai da ya ba da sadaka fi sabilillah wannan hadisi al-Imam Ahmad bin Hanbal shine ya rawaito shi cikin abin da al-Imam Tabarani ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne inna sadaqata la tuqfi'u an ahli an ahliha harrul umur ya ce lallai sadaka tana dusar da tana kashe zafin cikin kabari ga waɗanda suka ba da sadaka da aka duk wanda ke jin tsoron kwanciyar kabari da zafi da gumi da tashin hankalin da ke cikin kabari yawaita sadaka fi sabi lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce sadakan nan tana buɗe tana bushe wato zafin da ke faruwa a cikin kabari sai ya ce kuma kowane mutum zai tsaya ne a inuwan sadakar sararin tashin alkiyama da aka ya ‘yan kuwa musulmi mu sani cewa ba za mu taɓa riskan aikin alkhairi ba kamar da ƙur'ani ke cewa lantana birra ba za mu taɓa riskan aikin nagarta a ce mun zama mutanen kirki al'abarar da za ka ji Allah yana cewa innal abarar lafi na'im wanda za mu dace da ni'iman Allah ba ba za mu taɓa riskan wannan ba hatta tun fi gumi ma har sai kun ciyar daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya baku na arziki cikin kuma abin da kuke so ba abin da baka so baka da bukatuwan shi ba abin da kana so kana da bukatuwarsa amma girman Allah da tsoron azaban kabari da tsoron azaban wutan jahannama ta jagorance ka kai sadaka da wannan abin zuwa ga wani masoyi ko wani ma'abocin addini wanda ya rike kanshi yana taimakon addini ko wani makwabci ko wani makusanci in kai wannan to za ka rasu wannan za ka zama cikin al'abara Allah ce wa matun fi kumin shaiɗin duk abin da kuka ciyar na wani abu fa inna Allah bihi alim Allah masani ne a kansa komin kankantarsa kuma Allah zai sa kamako a kai da aka ya jama'a musulmi mu fa ciyar da dukiyarmu ga sauran fakirai da talakawa waɗansu suna iya roƙa waɗansu ba sa iya roƙa mu ba su dukiyarmu mu ba su abinci mu ba su tufafi domin me domin Allah ya kankare mana zunubanmu ya karkatar da mu daga azabar wuta Allah ka karkatar da mu daga azabar wuta a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sawmu junnatun azmi kariya ne was-sadaqatu ita ko sadaqa tutafi'ul khati'ata tana kashe wato ainihin tasirin zunubi kama tufi'ul ma'un na kamar yadda kasan idan wuta na ruruwa in aka zuba ruwa ruwa na kashe wannan wutan to haka nan sadakoki suke kashe zunubanmu suna goge mana zunubanmu suna kankare mana zunubanmu a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi al-Imam Tirmidhi shine rawaito shi akwai wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito daga Ali bin Hatim babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah babu wani ɗaya daga cikinku face sai ya tsaya da Allah ranar tashin alkiyama za su yi magana da Allah laisa bai na kuma bai na hutar juma'an babu wani tafinta tsakankanin Allah da bawa fayan zuru aimanamin sai bawa ya kalli gefen damansa fala ya illa ma kaddama ba abin da zai gani sai abin da ya aikata wayan zuru ash'ama min bawa idan ya waiwaya hakunsa fala ya illa ma kaddama ba zai ga komai sai abin da ya aikata wayan zurbai ne dai idan bawa ya kalli gaba gare shi fala yara illa na manzon Allah ce ba zai ga komai ba sai wuta tilqa a wajen ga yana wuta ta fuskanto a fuskansa da annabi ya faɗi wannan sai ce fattakun na jama'a musulmi ku tsoraci wuta walau bi shi ta maratin ko da ku tsagin dabino Allah ya baka abin da baka bada domin ka tsamar da kanka daga azabin wutar lahira ko kai a wata ruwaya ya ce duk wanda ya samu dama ya tsara kanshi daga azabar wuta ko da da tsagin dabino ne to lallai ya aikata da Allah muna roƙonka Allah ka tsamar da mu daga azabar wuta wanda ke halin rashin lafiya ko yana da mari lafiya an je asibitoci an yi aune-aune amma rashin lafiyan bai warke ba to ka ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ke cewa dawo mardakun bin sadaka ku warkar da marasa lafiyan ku ta hanyar yin sadaka da haka idan kana da marasa lafiya ka nufaci Allah babu laifi kuma ka nufaci warakan ɗan uwanka ka raba sadaka ko ka ba da sadaka domin ginin makaranta ko masallaci ko ka ba da sadaka domin a fita da'awa ko ka ba da sadaka ga makusantanka na dukiya ko na abinci ko ka ba da sadaka da sauran fakirai a gari ko mabukata to duk dai abin da ka yi na sadaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ku nemi warkar da marasa lafiyan ku ta hanyar yin sadaka wannan sadakan ko da ruwa ne Allah ya baka to ka sai ruwa ka aika da shi inda ake da bukata rijiya ce ka samu daman hakawa bohol ne ka samu daman yi koko abincin ne ka samu dama musamman a irin wannan lokaci da ake cikin kunci ake cikin wahala da kakani kani wanda ke dan daukan albashin da yana isan shi sai abincin to yanzu abincin ya ninninka albashin baya isa ana cin hali na yau jama'a musulmi da haka gwanintan ka a yau kai kuma ka fito da abin da Allah ya baka kowa gwargwadon ikonsa ka taimaka ma marayu ka taimaka ma talakawa da sauran waɗanda suke da bukata sannan duk wanda Allah ya taimake shi riko da sadaka to ya fa samu matsayi na imani zai tsarkake mishi zuciya zai kusantar da shi zuwa ga mahalicci Allah zai nemo mishi soyayyen Allah subhanahu wataala da sauran abubuwa mabambanta zai kuma gadar mishi da soyayyen mutane zai kuma tsare zai tsare dukiyanka daga lalacewa zai tsare gangan jikinka zai kuma ainihin gadar maka da maiwan Allah subhanahu wataala Allah yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka ba ku min qabla ayyi ati ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo ma dayan ku ku rige rige da mutuwa kenan fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib idan mutuwa ta zo ma daya daga cikin mu sai ka ji mutun yana fadin ya Allah ina ma da zaka dan jinkirta mu ko kan komin kankantar lokaci fa as-sadaqa ni kuma a wannan lokaci zan bazama in ta sadaqa wa akun min as-salihin kuma zan zama cikin mutanen kirki sai dai kashi ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون haka ya jama'a musulmi mulki sadaka da taimako ga waɗanda suka nima da waɗanda ba su nima ba waɗanda suka tambaya suka roƙa da waɗanda ba su nima sun roƙa ba kowanne ya yi abin da yake iyawa wannan kutuba ba tana maganar masu miliyoyi ba ne ba tana maganar masu dubbai ba ne kowa ya kalli abin da allah ya bashi ya ce makama ɗan uwansa idan da za mu zama irinsu abu musa al'ashari to da kwalliya ta fi biyan kudin sabulu su yadda suke yi shine idan talauci ya faɗo a cikin al'umma sai su haɗu mutum goma mutum ashirin kowa tsakanin shi da allah je gida ɗauko abin da yake ci wanda ke da rabin buhu ya ɗauko wanda ke da buhu ɗaya ya ɗauko wanda ke da kaza ya ɗauko wanda ke da dubu biyar ya fito da shi kowa ya kawo abin da yake ci a haɗa sai a haɗa sai a raba daidai wa daidai wanda ma bai da shi yanzu ya dan cincida wanda ke da shi da yawa yanzu ya dawo tsakiya kuma da wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ta alkhairi kuma Allah bai kunyata su ba Allah bai walakanta su ba da haka jama'a musulmi mu yi da gaske mu ce muke ƴan uwan mu ce muke addini ni addu'a ne tawassuli da wannan akan Allah subhanahu wataala ya yaye mana kunci da wahala da halin kakani da halin kakani kai da muke ciki a wannan kasa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ƙara mana lafiya masu lafiya Allah ka kare mu da lafiya ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah wannan hali da muke ciki a ƙasar nan na wahala da kunci ya Allah muna tawassuli gare ka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka ya Allah ka dauke mana wannan musulmi ya Allah ka dauke mana wannan bala'o'i zubar da jini da garkuwa da mutane da wahalhalu na yau da kullum da gurɓacewar zukata ya Allah ka yaye mana wannan bijintunu ya Allah ka gyatta zukatanmu ya Allah ka kyautata arzikinmu ya Allah ka ciyar da mu daga yunwa ya Allah ka amintar da mu daga tsoro ya Allah ka azurta mu da arziki na halal in ka ba mu arziki kuma ya Allah ka azurta mu da niƙawa ka rufa mana asirin mu duniya da lahira hada wallahu a'lam sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk